لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Muna ƙara yabo da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala, wanda cikin ikonsa da huwacewarsa rayuwarmu ta iso wannan rana ta juma'a yau 27 ko 27 ga watan rajab shekara 1447 bayan jiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun sake haduwa wannan majalisi mai albarka inda muke jin fassara na ma'anonin ayoyin alkur'ani mai girma gurgunan abin da ya sawwaka cikin raddul azhani ila ma'anil qur'an na Sheikh Abubakar Muhammad Gumi rahimahullah muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya datar da mu cikin karatun da zamu muna cikin suratul a'raf aya ta 180 mun fara bayani mun yi bayani wani bangare kana ko mu karasa ba lokaci yayi zamu sake komawa kanta
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلهدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وممن خلقنا أمة يهدون بالهك وبه يعدلون
cikin wannan aya a makon da ya gabata mun yi bayani gwargwadon abin da ya sawwaka dangane da tarafinta na farko walillahi al'asma'ul husna fada'uhu biha wato Allah subhanahu wata'ala ga Allah ko su kyawawa mafi kyawawan sunaye kuma ku roƙe shi da su mun yi bayani dangane da abin da ya shafi wannan da abin da al-mufassirun da ko malamai magabata suka faɗa dangane da asma'ullahi husna da kuma roƙon Allah subhanahu wata'ala da za a yi game da su waɗannan sunaye mun yi bayani ba sai an sake maimaita shi ba Allah ta'ala ya ce wa zarul ladina yulhiduna fi asma'ihi wato kabar waɗannan waɗanda suke bauɗewa cikin sunayen Allah subhanahu wata'ala to me ake nufi bauɗewa cikin sunayen Allah wato kenan al-ilhadu fi asma'illahi ta'ala asalin al-ilhad kamar da yawa daga cikin al-mufassirun abin suka fassara kamar ibnu kathir nan malam ya nakalto maganarsa a ƙasa ya ce shi ne al'udulu anil ƙasdi wato yan an ce ilhad wato bauɗewa kenan shi ne almailu waljawar wal'inhira daga nan ne ma ake kiran sunan ƙabari ake ce da shi allahadu wato saboda limailihi ila jihatul kibla in an tona ya yi nisa ya nisa sai kuma a bauɗar da shi ta gefen alƙibla to nan maimakon da da yake kasa yan sai bauɗe ta gefen alƙibla shi yasa ake ce da shi lahadu saboda limailihi kenan eh ila janibil qibla to don haka an ce ilhad yana nufin bauɗewa karkacewa to Allah subhanahu wata'ala ya ce wa dharul ladina yulhiduna fi asma'i ka rabu da waɗannan da suke bauɗewa cikin sunayen Allah to me ake nufi bauɗewa cikin sunayen Allah akwai waɗansu bayanai nan da za mu nakalto cikin littafin ibn al-qayyim al-jawziya bada'i'ul fawaid ababe ne waɗanda suke da a fa'ida ƙwarai da gaske wajen a fahimci mai ake nufi da ilhadi cikin sunayen Allah. Malam yake cewa wal ilhadu fi asma'ihi ta'ala anwa'un wato ilhadi da za a yi cikin sunayen Allah nau'i nau'i ne ba abu ne guda ɗaya ba kuma duka ya zama abin zargi domin gashi a ƙarshe Allah subhanahu wa ta'ala ya yi kashedi ga waɗanda suke yin ilhadi game da sunayensa azaba domin ya ce sai ci zauna ma kanu ya amaluna a ƙarshe kaga sakamako ne wanda yake ba mai daɗi ba daga cikin ilhadi ibn al-qayyim ya ce an tusammal asnamu biha wato a kira gumaka da sunayen Allah subhanahu wata'ala a ishtiqaqin sunan gumaka daga sunan Allah subhanahu wata'ala ka tasmiyatihim lata min Allah kamar misali sunan Allah gunkinsu na Allah sun ishtikakinsu ne daga sunan Allah al'uzza daga sunan al'aziz to wannan alama ne na ilhadi da Allah ya ce wa zarun labina yulhiduna fi asma'ihi nau'i na biyu ya ce nisbahutuhu ta'ala ila ma yaliqu bi jalalihi a jingina ma Allah subhanahu wa ta'ala abinda baya dacewa da shi kuma a ambaci wannan abin tare da Allah wato kamar yadda nasara suka yi ka nisbatil nasara alwala da ilallahi ta'ala wato kamar yadda kirista suka jingina ma Allah subhanahu wa ta'ala ɗa to wannan shi ma nau'i ne na ilhadi domin an yi wa Allah na ƙasa duk wanda ya jingina wani abu ga Allah wanda ya sanya ma Allah na ƙasa ta'ala Allahu anin naqais to wannan shi ma yayi ilhadi fi asma'illahi nau'i na uku yace wasfuhu bima ya ta'ala an wa ya taqaddasu minan naqais a siffanta Allah subhanahu wa ta'ala da abinda Allah din ya daukaka kuma ya tsarkaka na dukkan tawaya misali kamar yadda yahudawa su sun gwanance wajen irin wannan nau'in ilhadi jingina ma Allah subhanahu wa ta'ala gazawa to wannan shi ma ilhadi ne suka ce inna Allah faqirun wa nahnu aganiya a wani waje suka ce yadullahi maghlula to kaga wannan sun jingina ma Allah subhanahu wataala gazawa da tawaya to ilhadi ne fi asma'illahi ta'ala sannan nau'i na hudu yace ta'tilul asma'i al ma'aniha asalu barma sunayen Allah subhanahu wataala da ya ambata makansa daga asalin ma'anarsu ga ma'anar da Allah ya faɗa sai kuma a kore wannan ma'anar to wannan shi ma yana daga cikin nau'i na na ilhadi fi asma'illahi ta'ala waje hadi haƙa'iƙiha kuma a musa haƙiƙaninsu abinda Allah ya faɗa wa kansa dole ka ambace shi kamar yadda Allah ya ambata waɗanda suka gwanance a cikin wannan su ne aljihamiya waɗanda su dama an san su wajen kore ma Allah dukkan ayatu sifat misali sukan ce suna tabbatar ma Allah sunayensa amma kuma sai su salubar da ma'anar misali za su ce huwal basiru huwa sami'u huwa sami'ul basiru amma sai su ce bila sam'a wala basara wai hakan wai su suna ta'atili ne dan kasi tashabbuhi da ubangiji da makhlukai alhali ba su yi ta'atili ba sai da suka shabbaha Allah duk lokacin da aka koda ma Allah wata sifa wai dan gudun kada ya kama da halitta to sai da aka kamanta shi da halittar tukunna aka kode masa dan ba zai yi ai ta'atili ba tare da an kamanta shi ba amma in mutum yana da itiqadin laysa kamithlihi shay'un ba abin da yake kama da Allah to ba zai taba tunanin in an ce Allah as-sami'u mai ji ne kuma ya tunanin cewa wai ba mu kore masa ji dan kada ya kama da yan adam kenan ya ko ya kamanta Allah din ne da yan adam shi suka kai ga haka amma in ya fahimci cewa jin Allah ba irin na dan adam bane to ba zai taba inkari na abin da Allah ya tabbatar wa kansa ba to wannan kaga su ne waɗanda suka gwanance wajen irin wannan wato masu masu masu ta'adili su jahamiya misali za su ce waje a rabbuka wal malaku saffan saffa to ba za su ce almaji'u sai ce a wannan ai sifa ce ta makhaluki don haka sai ce waje a rabbuka ai abin da yake nufi waje a amurin rabbika al'amarin ubangijinka ne ya zo ba wai ubangijin ba alhali Allah kuma ya ce waje a rabbuka almaji'u ne hakikatan amma yaya ya kasance ba mu sani ba to wannan duka daga cikin ayatu sifat wanda suke koda mu Allah subhanahu wata'ala irin wannan to lallai su ma sun yi ilhadi sau da yawa za ka ga a cikin tafasir ba akwai wanda suke karkata zuwa ga irin waɗannan wato ma'anoni waɗanda ma'anoni ne wanda ba su dace ba ba haka abin yake ba sannan akhiran ibn al-qayyim yake cewa tashbihu sifatihi bi sifati khalqihi a kamanta siffofin Allah wato kaga wannan sun zamanto mushabbiha kenan su kuma wancan mu'attila wanda irin su ne ibn al-qayyim al-jawziya a cikin wannan littafin sanuniya na waƙe na tauhidi ya musu wato raddi a kayan irin waɗannan ababe man masallallahu al-azima bi khalqihi fa huwa an-nasibu li mushrikin nasrani yace duk wanda ya shabbaha ubangiji ta'ala da halittarsa to wannan shi an jingina shi zuwa ga banasare mushriki domin su ne suka ce Allah yana da dako suka ce Allah ya haihu to ai kaga sun yi kamancece ne ya sun kamanta Allah da halitta ne to naka duk wanda ya kamanta wata siffar Allah da siffar abin nan to shi ma ya zamanto haka nan wato ya zamanto mushriki Allah ubangiji ya dace da mu to kaga waɗannan nau'i duka su ne nau'o'i wanda yake na ilhadi wanda malamai suka tattace suka tattace game yadda shi ibn kai ya kawo cikin wannan littafi nasa mai albarka Allah ta'ala ya ce wa tsarul ladina yulhiduna fi asma'i ka rabu da waɗannan da suke bautewa game da sunayen Allah suke ilhadi ta kowane janibi cikin nau'o'in nan da aka ambata wato bi dhambil ya'i ko kasr ha ai alhada wa bi fatihaha dilla hada ay yamiluna anil haqqi suna kaucewa ga barin gaskiya fi asma'ihi game da sunayen Allah sunayen Allah ana ambatan su ne kamar yadda suke ba a canja ma Allah sunaye ba a karkatar da su daga manufa ko ma'anar da Allah subhanahu wata'ala ya ambace su kuma ba a musu kamanceceniya da wanda daga cikin makhluki ko da sun zo da sifa to ba za ka kwatanta wannan sifa da sifar makhlukai ba to Allah ta'ala ya ce ka rabu da irin waɗannan haifu shtaqqu minha asma'a alihati asma'an li alihatihim yayin da suka wato ciro ma gumakansu sunaye daga sunayen Allah kallata min al-uzza min Allah wal uzza min al-aziz wa manata min al-mannan kaga duka waɗannan sunayen manyan gumakansu ara'aytumul lata wal uzza wa manata ath-thalithata al-ukhra alahukumul dhakaru wa lahul untha tilka idhan qismatun dhiza in hiya illa asma'un sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan to kaga Allah ta'ala ya ce su suka kaga sunayen shi yasa a yakin Uhud lokacin da Abu Sufyan musulmai suna kan dutse har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma lokacin yaki ya tsaya an Abdulrahman dan Auf ya sunkuya annabi ya taka bayan sa ya hau kan dutse suna can saman dutse Abu Sufyan ya zo gindin dutse daga nesa yake ambatawa cewa wato lanar uzza wala uzza lakum ai mu muna da uzza ko bakku da uzza wato yana nuna cewa ai uzza kaga daga al-aziz suka yi kwaikwayi suna wato suna nuna cewa su suke da izza kenan shine Allah subhanahu ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ala tujibu ba za ku ansa masa ba Umar ibn Khattab yace me za mu ce Annabi sallallahu alaihi wasallam yace musu ku ce musu Allahu a'ala wa ajal Umar ibn Khattab ya daga sauti da ƙarfi ya ce Allahu a'ala wa ajal to kamar yadda dai wannan hadisi ya zo da abin da ya wakana da maida masa ansa da aka dinga yi a shi Abu Sufyan wa qala ahlul ma'ani wasu malamai masu sanin ma'anan kalmomi suke cewa al-ilhad fi asma'i ta'ala abinda ake nufi da ilhadi cikin sunayen Allah an tusammi bima lam yusammi Allahu bihi nafsahu a ambaci Allah da abin da Allah bai kira kansa da shi ba walam yarud fihi nassun min kitabin wala sunna kuma sannan wani nassi a cikin littafin Allah ko sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bata zo da wani nassi dangane da wannan suna ba la'anna asma'ahu ta'ala kulluha tawqifiyya domin dukkan sunayen Allah subhanahu wata'ala baki ɗayan su tawqifai ne in an ce tawqifi ma'ana shine abinda yana tsayawa ne a iya abinda nasu ya faɗa iya abinda nasu ya faɗa to anan ne yake tsayawa shine abinda yake tauƙifi ba a karawa ba a ragewa ba a masa fanalbiti yadda yake haka yake eh in nasu ya ce kaza to kaza din a hakan yake duk sunayen Allah suna da wannan kaga mun ambata a wancan a haduwa cewa kullu asma'illahi ta'ala husna ko kamar yadda aya ta ambata sun kai gayan kyawu babu wacce take da nakasa abinda ake nufi alhusna anan mana sun kai gaya na kyautata idan an ce arrahman to ma'anar da take ɗauke da shi babu wata ma'ana ta rahmaniyya da ta kai wannan shi ne a bisa ƙololuwa na wannan sifa shi ne abin da ake nufi husna da wato su ne suka fi mafi kyawun ma'ana ma'ana duk da za ta faɗa ta rahmaniyya to babu irin ta sunan Allah to wannan kaga kullu asma'illahi husna sannan kuma aka ce kullu asma'illahi a'lamun wa sifat sunaye ne kuma suna ɗauke da siffofi sannan kullu asma'illahi ta'ala tauqifiyya dukkan sunayen Allah subhanahu wata'ala ba a ƙada masu suna yadda Allah ya kira sunan nasa haka ake ambatawa janibin asma'ullahi bayanai malamai sun yi wanda nan ba waje ne za a yi ta yin bayanai a kayan su ba wannan da ya wadatar amma yana da fadi akwai abin da ya halatta hatta sunan Allah din akwai wanda za ka iya kiransa alan firadin shi kadai akwai sunan Allah wanda bai halatta ka kira wannan sunan shi kadai ba sai ka haɗa shi da abokin gwamayyarsa a cikin sunayen Allah akwai waɗannan kaga duka waɗannan ababe ne wanda kamata a san su a tantance a san yaya za a kira Allah subhanahu wata'ala kira kuma wanda yake mai tsafta wanda shari'a ta yarda da shi fa yajuzu an yuqala don haka ya halatta za a iya cewa ya jawwad domin Allah subhanahu wata'ala ya siffanta kansa da aljud wala ya juzu an yugala amma kun baya halatta ce ya sahi kaga as-sahi yana nufin mai kyauta ne eh mai kyauta shine as-sahi mai kyauta kenan haka nan aljawad daga aljudu kyauta wannan kuma daga as-saha kyauta to amma ba za ka kira Allah da wannan sunan ba mun gane to dole za ka kira Allah ne da sunan da ya kira kansa ko da wani suna ya yi ma'ana ma'ana ko da wata kalma tana da ma'ana iri ɗaya da wannan suna na ubangiji din to ba za ka kira shi da wancan ba in dai Allah ko manzansa bai kira kansa da wannan ba haka shine tauqifi abinda Allah ya faɗa haka za ka faɗa ba daɗi ba kare ba za ka ɗauko wani daban wanda ba shi ba to haka al'amarin yake kamar misali yayin da kake sallah ne abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa duka shi ma wannan tauqifi ne yanzu misali yana daga cikin sunan Allah subhanahu wataala wato al-kabir ko kuma a ce akbar a siffanta shi da da da siga ta ta ta mubalaga to azim yana daga sunan Allah ko za a ce a'azamu ai shi ma duka za a siffanta Allah da haka ko to amma kaga in ka zo ka sallah wajen Allahu akbar tauqifi ne yadda aka koya maka haka zaka faɗa ba canji hakan ake bukata kai amma in ka zo wajen ka zaka kabbara harama ka ce Allahu a'zam baka kabbara harama ba har yanzu baka shiga sallah ba eh kuma in ka faɗa da niyya kai sako maimakon lada yanzu sai ka samu laifi kai ka tobara kai ganganci to haka al'amarin duk abin da aka ce tauƙifi to a iya nan za a dakata abin da aka ambata tun da mun ji bayani akan ilhadi Allah ya yi kashe ni game da shi sai ya ce sai wuce zauna makanu ya amalu za a sakan ya musu a lahira su kafiran shawa da dukkan waɗanda sun kai kama da su cikin nau'o'in kafirai wajen ilhadi dangane da sunayen Allah subhanahu wata'ala za a sakan ya musu makanu ya amalun abinda su kasance suna aikatawa من الإلحاد لا إلحاد الله تعالى يجي ساكي كرم تعالى
وممن خلقنا أمة يهدون بالهك وبه يعدلون والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يأمهون
Allah ta'ala ya ce wa mimman khalaqna ummatun daga cikin al'ummomi da muka halitta wato daga cikin abin da muka halitta wa mimman khalaqna ummatun yahduna bil haqqi akwai al'ummomi daga cikin abin da muka halitta yahduna bil haqqi suna shiryarwa wato bisa gaskiya suna shiryar da mutane bisa gaskiya wa bihi ya'dilun wato abin da Allah ta'ala ya saukar to da shine suke aiki sabani yahudawa da aka ambata a baya suna amfani da san zuciya wajen nusar da mutane kuma su coge su ce daga Allah ne to amma ba duka ne aka lalace ba a cikin al'umomi waɗanda aka aika wa manzanni akwai wato cikin wanda Allah ya halitta akwai wasu al'umomi waɗanda su kan suna shiryarwa ne a bisa gaskiya wa bihi adilun kuma da ita suke yin adalci wato suna adalci da gaskiya din al'adala shine wad'ul umuri alama wadi'iha a sanya ababe a gurabansu shine al'adala komai ka ajiye shi a gurbin da shari'a ta ce ka ajiye shi baka bautar da shi ba baka yi kwangensa ba ko baka yi runtonsa ba to wannan ana ishara ne kamar da malaman tafsiri suke ambata zuwa ga al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama domin tun daga farkon kissa ake ta bayani a kayan al'umomi tun daga mutanen annabi Nuhu alaihi salam har aka zo zuwa ga mutane annabi Musa yadda kowanne yake aikata wato sako da kangarewa da juya baya da inkari da nau'in katarcin da kowanne yake bullowa in an aiko masa da manzo to ba dukka aka taru aka zama ɗaya ba akwai al'ummomin da suka kasance wato su suna aiki da gaskiya kuma suna yin al'amari da ya dace da ita shi na kace hun ummatu muhammadin sallallahu alaihi wasallama suna al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar yadda yazo cikin wani hadisi na Mughira bin Shu'ba wanda Imam Bukhari da Muslim suka rawaito la tazalu min ummati da'ifatun 'ala al-haqqi ila an ya'ti amru Allah wato asalin yadda riwayar Bukhari ta zo la tazalu da'ifatun min ummati zahirina 'ala al-haqqi la yadhurruhum man khadalahum wala man khalafahum hatta taquma as-sa'a wato annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa ba za a taba rasa wani bangare daga cikin al'ummata ba wato zahiri na alal haqqi kullum su taimakon gaskiya suke la yadurruhum man khazalahum ko da wani ya nemi walakanta su ba zai cutar da su ya hana su bin gaskiya ba duk tsangwamar da za a mu suna nan tsayin daka akan gaskiya haka za su dinga yi kuma wala man khalafahum wanda ya saba musu ma yake cutar da su saboda gaskiyar da suka tsayo a kayanta wannan ma ba zai cutar da su ba hatta ta koma sa'a kuma har kiyama ta tsaya ba za a gushe ba ana samun irin waɗannan mutane Allah ka sanya mu a cikin su to kaga kenan wannan siffa ta daidaita da abinda Allah ta'ala ya ambata wato na shaida da ya bayar wa mimman khalaqna ummatun yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun wato akwai daga cikin al'ummomi wanda muka halitta waɗanda suke shirar da mutane akan gaskiya kuma da ita ne suke yin adalci to kaga al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akwai daga cikin su Allah ya ce waqila wasu malamai suka ce wato humul humul ulama wa du'atu ila din wato wanda suke malamai arwabaniyuna kenan wanda suke kiran mutane zuwa ga addini addini hakikatan waɗanda za su kira mutane kenan zuwa alkitabu wa sunna Allah ya ce wallazi na kaddabu bi ayatina amma waɗannan da suka ƙaryata ayoyinmu alqur'ani kenan bi tarkil amali bihi suka ƙi yin aiki da abin da ke kunshi a cikin sa na shari'a sanastadrijuhum to lallai za mu musu talala ji Allah na akhudhuhum qalilan qalila sannu sannu za a kama su ba lokaci guda ba a hankali za a musu kamunga min haythu la ya'lamun ta inda basu sani ba eh ta inda basu sani ba tanan Allah ta'ala zai kama su suna tsammani cewa a za a kama su tanan sai Allah bai kama su tanan din ba sai kama su ta inda ba sa tsammani za a bar suna walwala a duniya za a bar su suna da arzikinsu za su dinga zaluntan bayan Allah suna ta kafirci kuma suna ga ba wanda ya ce musu kome su ne sarakuna a duniya sai su yadda suka kitsa su suna ga cewa haka to ba sani bayan Allah ya kuma sai ya kama su inda ba sa zato sai musu wata irin rarakar da ba sani ba lokaci guda sai su ga sirrinsa kuma lokaci ya kure ba ya kure musu ruwa ya kada wa dan kada ta lalan ubangiji wato ba ta da daɗi shi yasa ya ce wa umli lahum zan musu jinkiri zan shaurara musu ai udawwilu lahum ma hum fi za a tsawaita musu a basu dogon zango cikin dukkan sakon da suke da iya shegen da suke aikatawa Allah bai kama su ba wa umhiluhum na musu jinkiri me yasa Allah yake musu jinkiri ba wai dan soyayya ba ba kuma dan yana kaunar abin da suke aikatawa ba a so yake kama su kamu lokaci guda inda ba za su kubce masa ba kenan yana nufin ya kama su akan abin da suke yi musu azaba shi ya saka ma bai musu wata ishara ba sai aka bar su aka bar su lokaci guda kwatsam sai Allah ya kama su Allah ya ce inna kaidi matin lalle kaidi na yana da karfi shadidun la yutaqu yana da tsanani ba a iya makaidin Allah domin duk lokacin da Allah ya damka to kuma shikenan ba a iya kubcewa don haka wannan kaga kashedi ne Allah subhanahu wataala yayi ma dukkan waɗanda suke kafirci ko dukkan waɗanda suke yin wani abu wanda Allah baya so kuma suke ga kaman suna walwala a cikin duniya Allah bai kama su ba ba wai don ya manta ba ne saboda irin wannan makida ce ta Ubangiji wato ka kaidi na Allah subhanahu wata'ala don ya kama su Allah ce awalam ya tafakkar shin ba za su yi tunani ba fa ya alimu wato su iya ganewa ma bi sahibihim min jinna ashe wannan abokin nasu babu wata hauka tare da shi shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ku duba rashin adalci na mutanen nan yadda ka san Yahudawa haka suka mu'amalanci annabi su Qurayshawan fa yadda ka san shegantaka irin ta Yahudawa su ma haka suke wa annabi su ne suka yabe shi suka jinjina masa suka kira shi al-amin ba mu taba tuhumansa da ƙarya ba ba mu taba sanin sa da wani aikin alfasha ba kowa ya yadda in dai al'amin ya shiga cikin kasafinsa hankalinsa a kwance duk masu son yin kasuwa da shi cikin kwanciyar hankali suke masu son ba shi amana ajiya ji suke kaman a wajensu suka ajiye ko sama ma da wajensu a haka ba suka riƙi annabi ba lokacin da aka kawo masa saƙo kuma sai suka dinga jifansa da muna na maganganu suka ce sha'ir mawaƙi ne da suka ga sun kasa ƙure shi a to in shi'ir ne ai kuma kun iya kuma sai ku mayar sai ga ba za su iya ba sai suka ce kahin ai bokan yana bokan cewa kwakwalan mutane ne sahirun suka ce kai matsafi ne ma daga ƙarshe suka ce majnun ai ba shi ma da hankali kaga duka abu na tanakobi suka dinga jinginawa kuma suna warware shaidar da suka yi a kansu shaidar da suka yi su suka ba da shaida suka ce ai amin al'amin amintacce ne shi yanzu kuma sai suka ce ba amintacce ba ne yanzu ai sun karanta kansu in sun ce yanzu ne suka fita gaskiya to a kenan a baya sun yi karya in kuma sun ce a'a a baya ba su yi karya ba to ko yanzu karya suka yi haka ne ko dan da cewa al'amin kuma a ce sahirun majnun kazzab ababe ne da ba za su farala suke fadla la yanfa bitkum wannan in ya can wannan ya can ba za ta haduwa ba to haka lamarin yake to kaga rashin adalci ne shine Allah subhanahu wataala ya ce awalam yatafakkaru shin ba za su zauna su nutsu su yi dogon tunani ba duk abin da suke ji na hikidi na kyashi wani yana kin annabi ne saboda ba kabilar su ya fito ba wani yana kin annabi ne saboda shine yake ganin jagora su ne manya yanzu in an yadda da annabi kenan jagoranci ya zo wajensa wasu kuma suna ganin cewa to yanzu su da shekarunsu za su zo su bi shi alhali sun haife shi ko kuma kanin kanin bayansu na nesa wasu ma sun haife shi to kaka sai girman kai ya shiga da kyashi wasu kuma suna ganin "Ah, to shi yanzu wannan shi da baya yawon duniya muku duk mun kewaye ko ina yanzu ya zo da wani abin da mun ba mu sani ba to kaga kowa yana da wani nasa kyashi da girman kan da ya hana shi ba annabi sallallahu alaihi wasallam amma inda za su zauna su yi nutsu su yi dogon tunani to za su ga cewa annabi abin da ya zo akwai shiriya a ciki kuma akwai gaskiya a cikinta shi ne abin da Allah yake jan hankalinsu domin su yi a walam ya tafakkaru shin ba za su yi dogon tunani ba ma bi sahibihim min jinna kaga wannan yake mana ishara ashe sau da yawa idan mutum ya zauna ya nutsu da ayoyin Allah subhanahu wata'ala zai gane hikimar take ciki shi yasa ajaibul qur'an la tanqadi kullum idan aka sake duba alqur'ani za a ci gaba da ganin wadansu hikimomi na Allah a cikin sa zamo kana leka cikin qur'ani ne zamo kana ganewa wasu hikimomi da wadansu abubuwa na shari'a da yake cikin sa kaga at-tafakkur yana kawowa mutum at-tafakkur fi ayatillah shi yasa ga Allah wajaje da yawa yake jan hankalin mutane akan su yi tafakkur afala ya tafakkarun afala ya yaqilun da makamantan irin waɗannan ibarori da alqur'ani ya amfani da shi aw lam yatafakkaru ma bi sahibihim min jinna shin ba za su yi tunani bane har su iya ganewa ma bi sahibihim min jinna ai shi wannan abokin nasu an kira shi aboki wato wanda yake tare da su Muhammad kenan sallallahu alaihi wasallama babu wata hauka tare da shi junun babu hauka in huwa shi fa bai zan ba illa kaga sai aka yi nafi da isbati abinda suka jingina masa shi aka kore in ai bai zan waɗancan ababen da aka faɗa ba menene ya zama sai aka isbati aka ce illa shi kawai abin da yake matsayinsa nazirun mubin mai gargaɗi ne ko mai bayyana shiriya ta Allah shi ne abin da Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda ya faɗa cikin suratul saba qul inna ma'idukum biwahida an taqumu lillahi an taqumu masna lillahi ko an taqumu lillahi masna wa furada thumma tatafakkaru ma bi sahibikum min jinna in huwa illa nadhirun wa bashirun bayna yaday azabil alim Allah subhanahu wa ta'ala ya ambata ya ce ka gaya musu wato ku zauna mana ko mutum biyu ku dan yi conference ku dan tattauna ku yi munakasha ku duba al'amarin annabi dinnan sallallahu alaihi wasallam da objectivity ku dube shi da kyau kowa ya ci ransa eh wato ku tsaya an taqumu lillahi masna wa furada ko mutum bibbi ko kai kadai ma ka je ka zauna kai dogon nutsuwa wani ya ji Allah annabi sallallahu alaihi wasallama yana karatun alqur'ani yana karatun suratul haqqa sai ya tsaya ji tun daga alhaka malhaka abin ya ba shi mamaki ya ji ba irin yadda ya saba ba sai ya ce a zuciyarsa sai yake kudurta yake cewa wannan akwai sha'ir wato ya tsammata shi'ir ne har sai da annabi ya je karshe yana shawurare shi kuma ta waje mutumin sai dai annabi je karshen alhaka sai ya ce wa ma huwa bi qawli sha'ir abin sai ba shi mamaki sai ya ce lalle fa wannan boka ne har abin da raina ma ya sani ya ce wa ma huwa bi kauli sha'ir qalilan ma tu'minu sai ji kuma ya ce wa ma huwa bi kauli kahin nan ma sai rude ya ji an bashi ansa kuma sai ji annabi sallallahu alaihi wasallam cin kirace tanzilu min rabbil alamin bai san lokacin da ya fadi yayi sujada ba to kaga wannan yana daga cikin ajaibul qur'an ko walid ibn al-mughira da ake ziga shi wanda shi ne fi ko a sannul kawo kuma ya fi kowa kudi kuma ya fi kowa iya shi'ir ga shi kuma ya fi su shekaru shi ne kamar babban jagora a cikin majalisar tasu da suke zo don da kasan su makka ba sarki a lokacin kamar me za a yi describing ɗinsa ne kamar irin yadda romawa suke a da kafin su yi siza ai su ma kamar ministoci ne suke mulki kafin da a samu sarki guda ɗaya da su ma haka tsarinsu yake to su ma haka suke haduwa ake a darun nadawa kuma darun nadawa ɗin fa kakan annabi ne ya gina kakan babansa abdu manaf shine ya gina darun nadwa nan ake zama a shawa to ko shi da ya je shi ya jiyo qur'ani wallahi dawowa ya ce ya azu da ya dawo ya dinga yabo akan alqur'ani inna bihi la halawa wannan qur'ani yana da zakin abin nan yayi bayanai kuma ya ce wallahi ba shi'ir bane kuma ba bokanci bane haka abin da ya faɗa kenan duk suka rude suka ce kenan ka yadda da shi in ji Abu Lahab ba Abu Lahab ba Abu Jahal kenan ka yadda shi ya ce a'a ba yadda ne da shi ba to kuma yanzu idan aka ji Qurayshawa suka ji ka faɗi haka kuma ai shikenan al'amari to me zaka faɗa game da shi shine sai ce akrabu ma yakunu fihi huwa kahin ai huwa sahir sahir abin da yafi kusa a faɗa shine a ce sihir shine Allah mai da masa raddi a cikin alqur'ani thumma fakkarakum to Allah ta'ala ya ce babu sahibihim min jinna in huwa illa nadhirun mubin awalam yanzuru fi malakuti samawati wal ardi shin su masu karyata annabi ba za su duba bane cikin mulkin sammai da ƙasa halittun da Allah ya sama da halittun da ya a ƙasa wa ma khalaqa Allahu min shay'in da duk abin da Allah ya halitta kowane abu ma duk su duba shi ba za su yi dubi a cikin sa ba bayanin ne li ma din nan fayustadallu bihi ala qudrati sani'ihi wa wahdaniyatihi wannan ya ja su zuwa fahimtar kudura ta wanda ya halittan sama da ƙasan nan ku duba da yadda dan adam yake complexity na jikin dan adam amma Allah subhanahu wataala ya ce halittar sama ta fi mu ai ne yake dan adam ya fi complexity dan adam ya fi ya fi tsanani rikitarwa rikita-rikitar da take jikin ɗan adam da sarƙaƙiya wanda in banda mahalicin ta ba wanda ya isa ya tsara ta wallahi yadda take cikin kwakwalwarka kawai binciken da suka yi suka ce akwai sel sel sel daban-daban biliyan wani abu cikin kwakwalwa kawai billions ba ba millions ba wace irin ma'aikata ce Allah ya cikin kwakwalwa kai kanka abin zai baka mamaki yadda kai ma kake sarrafa kanka ka koma kai tunani a kanin kanka ma kai halittarka ka zurfafa tunani yadda idan kana kwance komai kana jin sa a jikinka kana jin kuma nesa kuma baka fasa abin da abubuwan da kake ba kuma gabanka suna yin abubuwa a lokaci guda sakonni ne suke zuwa da tafiya zuwa da tafiya zuwa da tafiya fa suna ta yi fa akai sako ga ido akai sako ga kunne shi ma ya jiyo ya kawo kuma da ido da kunnen su haɗu a samu signage watakila da hannu da baki da waɗansu abubuwa kuma ciki in ka ji wani motsi cinnaka ta taɓa ka ko ka so duk za ka ji kuma za a kai kwakwalwar kuma za ta faɗa abin da za a yi irin haka fa abin yake tafiya ba da kuma sassan jikin naka shi karan kansa yadda yake tafiya idan take aika masa sakonni wannan kaɗai ya ishe ka tashin hankali in kai tunani ka ga ya wannan abin ya faru kuma ɗan ƙanƙanin matsala in an samu sai wahalar a zo a yi ta haɗuwa da wancan likitan a ce consultant daga wani waje zai zo a'a za a jira professor wane yana zuwa shi ne zai duba kuma duk in an zo an gama a kasa gane abu a yi ta kame kame kuma wataƙila wani ɗan kankanin abu ne in Allah ya ga dama kuma sai ya mai da abin a saiti abin sai ya dawo cap a rasa ta yaya saboda shi ya kayansa ɗan adam kaɗai ka dubi yadda kake complexity na jikinka to kai ba kowa ba ne Allah ce la khalqus samawati wal ardi akbar min khalqikum min khalqin nas halittar sama ta fi tsanani akan halitta in har akwai abin da yake tsanani ba mai tsanani ga Allah complexity sama ya fi nan dan adam yanzu kai za a dudduba kai din ma akwai abin da ba gane a jikinka ba amma dai an dudduba da yawa sama kuwa abin da aka sani game da ita kadan kadan ne shine karancin karanci wallahi su ma sun yi admitin ba san kome game da sama ba sai dai kawai dan abin da aka hango amma ba a san ma wani abu game da sama to Allah ta'ala ce awalam yanzuru fi malakuti samawati wal ardi shin masu karyata wannan suke ta karyata annabi da yazo da shari'a kuma yake cewa za a yi kiyama kuma suka ce ba za a yi ba shin ba za su duba mulkin sama da mulkin ƙasa ba wa ma khalaqa Allahu min shay'in yanzu inda dan adam yana da iko ya hana volcano mana bai sai hana volcano ba ko iya abin da za a yi in an gane volcano zai yi wannan aman nasa a sa a evacuation ko a ɗaya mutane duk a gudu iya abin da za a yi kenan wata shekara dan karambani ya kai shekara ashirin za a yi wata hurricane sun saba irin wannan iska mai guguwan a america kowace shekara tana zuwa in an yi sa'a ta zo da sauki in an yi sa'a ta zo da karfi wannan karkarar du tana samu har gefen south america du tana musu wai dan karambani da suka auno ga ta can ta nufo florida amma kafin ta zo za ta ɗauki kusan wata guda guguwa sai aka zo aka dinga ya saka waɗansu katangai na ƙarfe a cikin teku ta wajen inda bakin gaɓar da ake ga ambaliyar ruwan zai taso aka shiga can cikin teku aka dinga sanya wata katangu wasu katangu wai saboda idan ruwan ya zo da ambaliya wannan ƙarfen zai ɗan rage mata ƙarfi ai da katangar aka ɗebo duk suka zo cikin gari ita wata barna to ya za ka yi akwai wanda zai tsara abin da Allah ya turo to irin wannan ababen mutum zai dinga dubawa ya dinga dogon tunani a cikin yadda al'amarin duniya da sama yake gudana da yadda tun da aka yi ka baka taba ga wani ya je shi ya yi kanikanci a rana ba baka taba ga an tafi an je an ce a gyara mata zama ba baka taba ga an mata wani abu ba yadda Allah ya tsara abinsa kuma haka ya ga dama yake gudana kuma ba wanda isa ya ce a'a ko ba wanda isa ya gyara abin ya zo yadda kake so bai zo yadda kake so haka abin yake gudana irin waɗannan ababe mutum ya dogon tunani akan su sassan suna da yawa awalam yanzuru fi malakuti samawati wal ardi shin ba za su duba cikin mulkin mulkin sama da ƙasa ba wa ma khalaqa Allahu min shay'in da duk abin da Allah ya halitta wa ana sa an ya kuna ka duka taraba ajalu kuma watakila ana tsammanin ma ajalinsu ne ya kusa ba za su yi tunanin cewa ajalinsu ya yi kusa ba yi ba za su yi tunanin cewa ajalinsu ya yi kusa ba fahimutu kuffara watakila ajalin ya zo dam kuma sai su mutu a matsayinsu na kafirai ai dai mutum durintarsa duk karyatawarsa ba a karyata mutuwa ko ana karyata ta ba a karaita ta har yau dai ba wanda ya yi karambani na karaita mutuwa ce mutuwa ba gaskiya ba ce suna karyata ubangiji su ce Allah ba gaskiya ba ne babu Allah ba ma wai manzanni ba ba ma wai waɗanda suke cewa su ne Allah ɗin ba a a cewa ma suke wasu ce Allah ma babu shi kawai duk abubuwan da kake ji tatsuniya ce suna nan suna faɗa amma fa babu wani munafiki a cikinsu da ya karaita mutuwa don wallahi bai isa ba ya karanta mana in karanta shi za a gani a gida karyarsa za ta bayyana karara ko wancan zai iya fakewa to shi ne Allah ta'ala ya ce wa an asa an ya kuna kadika taraba ajalun kuma watakila ajalinsu ma ya zo gab da su fa ya mutu kufara kuma su mutu a kafirai fa ya siro ilan nar su tafi wuta don haka in sun yi dogon tunani suka gane ikon ubangiji to fa yubadiru ila al-iman sai su hanzarta zuwa ga yin imani kafin ruwa ya kare ma dan kada Allah ta'ala ya ce fa bi ayi hadithin ba'dahu yu'minun da wani batu ne ka da wani zakin baki da wani bayanai bayan alqur'ani za su yi imani akwai wani jawabin da za a musu sama da jawabin Allah ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا ba wanda yake Allah gaskiyar batu don haka abin da Allah ya faɗa shi ne gaskiya yadda mutum bai san ta ina aka yi shi ba hal a ta'ala insani hinun min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura bai san ina ta ina ya zo ba bai san yaya yake ba yanzu ka ga wancan dan yaron waye san ƴaƴan da zai haifa a gaba kai bari ta shi ku manyan ma wa ya san ɗan da zai haifa gaba yanzu ai baka san shi ba ko ko ba haka ba kaga ba ambace shi ba ba a ma san shi ba ba a san kallar sa ba a san waye shi ba amma idan Allah ta'ala ya yi nufin ya yi shi a jikinka kuma sai a yi shi kuma har sai ya zo shi ya zama mutum to haka fa kowa ya zo to wanda da ba a san shi ba ba a san ta ina yake ba shi ma bai san ta ina ya fito ba sai da ya zo duniyar har ya yi wayo tukun aka masa bayani ya fahimci ta inda ya zo kuma shine sai ya ce a'a inda za a je kuma ƙarya ne wanda ya samar da shi kuma a bayan ƙarya ne shi ma kaga akwai wauta ce akwai rashin hankali shi saka aka kira su ila tafakkur su yi tunani awalam ya tafakkaru ba za su yi tunani ba kuma aka ce awalam yanzuru ila malakutis samawati ba za su duba cikin mulkin sama da ƙasa ba shi ne Allah ta'ala ya ce fabi ayi hadithin ba a da huyu ne man yi dalilin lahu wanda fa Allah ya ɓadda shi fala hadiya lahu to ba shi da mai shirin da shi domin a fahimci in ka ga mutum akan bata aka yi ta ƙoƙarin ya shirya Allah bai shiryar da shi ba to Allah ne bai ga dama ya shiryar da shi Allah ka ƙara mana shirya kuma Allah ya ce wa ya kuma Allah yana barin batattu wato fi duguyanihim a cikin ƙetare iyakar da suke zarɓaɓiyarsu ya amahuna suna ta ɗimuwa ayyata raddaduna ta hayyuran suna ta kai kawo cikin ɗimuwa ba su san ina za su je ba yau in sun ce kaza wani abu idan muka kula wallahi maganar Allah ce ba ta canjawa haka abin yake maganar Allah ba ta canjawa shi yasa wanda ya tamassuki da Qur'ani duka musulmi da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam sai ka ga rayuwarsa shi kullun yana so yayi irin ta zamanin annabi ne idan aka ambaci siffa ta sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani abu da suke aikatawa wanda ya tamassuki da alkitabu was sunna a yanzu ma sai ka ga rayuwarsa a wajaje da yawa iri ɗaya ne da ta waɗancan haka abin yake ko amma wanda koda ya kira kansa musulmi amma bai tamassuki da qur'ani da sunna ba su kuma za ga suna ta baudewa abin yana caccanjawa abin za ga yana caccanjawa salon yadda waɗancan za su ibada daban salon waɗancan za su ibada daban waɗancan abin da za su ƙudurta daban yadda za su sarrafa kansu daban amma wanda ya tamassuki da littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to zaka ga kullun rayuwarsa tana kamanceceniya ne da ta zamanin annabi wannan kada yake nunawa cewa maganar Allah ba ta canjawa addinin Allah kuma shine gaskiya wanda ya tamassuki da shi shine yake kan as-siratal mustaqim amma wallahi duk wani ideology yana canjawa komai da ka sani is subject to amendment yau a canja gobe a masa fadan gata kuma a ce a'a an watsar da wannan ma an kawo wani har wata rana sai kaga abun ya ma canja sifa kwata kwata amma banda littafin Allah banda sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi mana wasiya cewa mu rike ta abdu alaiha bin nawajis kuma yace taraktu fikum ma in tamassaktum bihi ma lan tadillu ba'di kitab Allah wa sunnat rasulih sallallahu alaihi wasallam wadannan abubuwa guda biyu to shi saka Allah subhanahu wataala yace man yudlilillahu fala hadiya la sai yace wa yadharuhum fi niyanihim ya'mahu wanda bai samu shiriya ba to sai aka bar shi a cikin ƙetare iyakarsa da ya zabar makansa ya ke tsaya akan hanya yayin karan tsallake to sai zaman to ya'mahu suna ta dimuwa gobe su can gata su can ka cinta su watsar da wannan alhali wanda ya tamassuki da Qur'ani da sunna shi ba abin da yake watsarwa ƙara kankamewa yake yi kuma abu da yake baya canjawa shi ya muke da lokaci to ma da ya ce wa minan ihrafi an addini alqawim yana daga cikin bauɗewa da ake yi ma addini mai kakke tarku ma yani al-insan mutum ya bar abin da shine zai amfanar da shi ko da a tambaya wal ishtigalu bis su'ali amma la ya'nihi ya shagaltu ta yin tambaya kan abin da bai dame shi ba cikin hidimar addini wai wani yake tambaya wai shin iblis kan namiji ne ko mace ina ruwanka wai aka tambayi wani malami aka ce shin iblis cikin magabata ba wani malami cikin magabata aka masa wani tambaya aka tambaye shi wai shan iblis kan namiji ne ko mace sai ce to bana nan dai lokacin da aka halicce shi sai faɗa haka balle na gane namiji ne ko mace sai ba shi a iya haka ce bana nan lokacin da aka halicce shi kaga sai ba shi ansa ya ta dace da shi to ana so kullum a hidima ta addini mutum ya yi tambaya akan abin da zai amfanar da shi kar mutum ya ce zai yi tambaya na kwakwafi kar mutum zai ce zai yi tambaya ya ƙetare iyaka abdullahi dan abbasin ya ce ban taɓa ga mutane masu ladabin tambaya kamar sahabban annabi in ji abdullahi dan abbas ya ce domin su ba sa yin tambaya sai akan addini sai ya kirgo wa yas'alunaka wa yas'alunaka wa yas'alunaka a cikin alqur'ani duka yace kaga tambayar da suka yi ma Allah a cikin annabi tambaya ce a kayan hidimar addini ko nan da suka tambaye shi wa yas'alunaka anil ahilla saboda watanni akwai waɗanda ga yadda aka ɗauke su a zamanin jahiliya yanzu a musulunci ma haka ne wa yas'alunaka anil muhibi kaga akan yadda za su gyara hidimar addini wa yas'alunaka anil khamr wal maisir me matsayarta to kaga su tambayoyin da suke wa annabi kenan ba sa ƙetar iyaka su yi wata tambaya wasu tambayoyi da zaka ga a cikin alkur'ani wanda ake yi kamar wannan da ta zo a nan wajen ba sahabban annabi ne suka tambaya ba shine Allah subhanahu wata'ala yake cewa yas'alunaka anis sa'ati ayyana mursaha ba sahabbai suke tambaya ba mushrikan qurayshawa suke annabi wannan tambaya wai yaushe za a tashin alkiyama ka karanta ta
يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغته يسألونك كأنك هفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون
الله تعالى يسألونك عن الساعة suna tambayanka dangane da sa'a kiyama kenan ai ahalu makka ta mutanen makka suke tambayan annabi an yi sa'aji dangane da alkiyama wai ayyana mursaha yaushe ne ne kan za ta tsaya kiyamar da kake faɗa din yaushe za ta tsaya kasan sun yi ta inkarin ta wajaje da yawa eh man yunil idama wa hiya ramim sai su yi ta tambaya irin haka wa zai rayar da kasusuwa bayan sun zama toka sai rufe sai Allah ya ce kul yuhyi allazi anshaha awwala marra wanda ya halice ta farkon lokaci shine yanzu zai sake maida ta shi kenan ansa ko tambaya da ansa to suke tambaya wa yaushe kiyama ne za ta tsaya iske ina ne masbukin bi bayani ba'd ahkami dalalihim wa tughyanihim an sake faran magana ne akan abin da ya gabata don a yi bayani na hukunce hukunce akan irin batan da suka zafar makansu da kuma ƙetare iyakar da suke kul Allah ya ce ka ce musu inna ma ilmuha inda rabbi ilimin ce na wajen ubangiji na ba wanda ya san kiyama in banda Allah la yujalli hali wakati ha illa huwa ba wanda yake bayyanar da lokacin ta in ba shi Allah din ba yuzhiruha Allah shine kawai yake bayyanar da lokacin alkiyama amma ba wanda ya san ta ba wani annabi da ya sani ba wani mala'ika da ya sani ba wani wanda ya sani a cikin halittar da Allah ya yaushe kiyama za ta tsaya shi ya sani kadai wannan kuma cikar buwaya ce ta Allah ya nuna ikonsa da mulkinsa da iyawarsa الله لبيان الغاية لاستمرار تلك الحالة إلى حين قيامها لا يجليها لوقتها wato har zuwa lokacin da za ta tsaya shi ne lamun ɗin take fa'idantarwa listimrar tilkal halati ila hina qiyamiha domin wannan yanayi na rashin sanin zai doge har lokacin da za ta tsaya ba zai gaya wa kowa ba sai lokacin da kawai za a ganta wal ma'ana abin nufi la yakshifu anha wa la yuzhiru lin nasi amraha illa huwa ba wanda yake kwaranye ta ba wanda yake bayyana wa mutane da sauran halittu al'amaranta face shi Allah ɗin min gaire an ya shura bihi ahadun min al ba tare da wani ya fahimci cewa kiyamar ta zo ba liyakunu ala hadar ballantana su shiga taitayinsu ko da lokacin da rana za ta fito alama ce wannan manya-manyan alamomi ba wai shi ne tashin kiyaman ba manyan alamomi da ake newa ta zo gab to amma lokacin za ta tashi ba wanda ya sani ba wanda ya sani Allah ta'ala ya ce faqulat fis samawati wal ardi ta yi nauyi cikin sammai da ƙasa ala ahliha ga mutananta li hauliha saboda tsananinta faqulat as-suddi almajir ibn abbas daga cikin al-mufassirun da hijaz yake cewa ay khafiyat fis samawati wal ardi fala ya'lamu qiyamaha hina taqumu malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal ai abin da ake nufi thaqulat fis samawati wal ard yace ta buya saninta ya boye a sama da ƙasa yaushe za ta tashi saninta ya buya ga wani annabi da aka aiko ko wani mala'ika makusata ga Ubangiji har hamalatul arshi mala'ikun da suke ɗauke da al'arshi ba su san yaushe kiyama za ta tashi ba hal mala'ika jibril aminul wahayi ruhul mala'ika ya san yaushe kiyama za ta tashi shi yasa da ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin hadithin jibril hadithin da a'imma suka rawaito hadithin Umar ibn Khattab cikin jerin gwanan tambayoyi da ya tambaya a kayan menene musulunci aka ba shi ansa me imani aka ba shi ansa amma sai tambaya ya shiga yauce kiyama za ta tsaya mata sa'a a sama akwai wanda yake mala'ika jibril daraja cikin waɗanda suke zaune a sama mala'ika jibril ba wanda yake daraja a waɗanda suka zauna a ƙasa akwai wanda yake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daraja to kaga ga su bi sun haɗu sai ya ce fa akhbirni an sa'a ban labarin kiyama sai ya ce masa mal mas'ulu an habi a'la min as-sa'il ni da kai duk ba mu sani ba kai da ka tambaya akan baka sani ba ni din ma ai ka sani ban sani ba shine abin da ake nufi to kaga shine ma'anar suddi kenan anan ta fito wato da aka ce faqulat fis samawati wal ardi ay khifat sanin yaushe hakikaninta yake ya kuye ga waɗanda suke sama ya kuye ga waɗanda suke ƙasa in ban da Allah subhanahu wa ta'ala Allah mabuwayi iko na Ubangiji ya cika Allah ya bar makansa wasu abubuwan da halittunsa ba zai faɗa musu ba domin ikonsa ya gama cika amma sai Allah ta'ala ce la ta'atikum illa bagata kiyama ba za ta zo muku ba sai dai kwatsam kwatsam kawai za ta zo bagata kafin a farga kawai ta faru wani hadisi wanda imamu muslim ya kawo daga abu hurarata manzan Allah sallallahu alaihi yake cewa alkiyama za ta tsaya ta komo sa'atu warwajulu ya halibu likihatahu fama ya silul ina'u ila fihi hatta ta koma alkiyama za ta tsaya mutum ya zo shi jikin taguwarsa yana tatsan nonanta yana tatsan nonanta a cikin kasko don ya sha ya daga bai kai zuwa ga bakinsa ba alkiyama sai ta tsaya kuma ya ce warwajulani ya tabaya anin tauba fala ya tabaya anihi hatta ta koma sa'a mutum bai za su zo sun shimfiɗa wata waya sun baza ruwayar bukhari ya faɗi abubuwa da yawa sama da ita wannan ta musulmi sun baza kaya a tsakanin su tufa suna ciniki da mai siya da mai sayarwa ba su gama cinikin an ɗauka an ba da kudin ba sai alkiyama ta tsaya warwajulu ya lutu haudahu fama yasturu hatta ta koma mutum ya zo shi yana shafewa jikin wani dam ɗinsa yana gyaggyara dam ɗinsa da zai shayar da dabbobinsa ko zai shayar da gonarsa ko kifi fish pond ne in ana gyaggyara masa hau inda matattarar ruwa tafki bai kammala yaɗe shi an gama gyara masa ba sai kiyama ta tsaya ma'ana dai mutane suna normal life ana normal life wannan ya fita zai je shi ya kaza wannan ya fita zai je ya ce ba ne wannan ya fita zai je ya sako wannan ya fita ya je zai kaza haka kiyama za ta tsaya shine Allah ya ce la ta'tikum illa bagta ba za ta zo muku face kwatsam faj'atan Allah ta'ala sai ya ce yas'alunaka su dai waɗannan mutane suna ta tambayar ka game da kiyamar nan lokata daban-daban don wannan aya sura ai sura ce makkiya ce suratul a'raf makkiya ce yas'alunaka suna ta tambayar ka game da kiyamar nan ka annaka hafiyun anha kai ka ce kai kana ta naci ne wajen tambayan ubangiji game da ita alhali annabi bai taba tambayan Allah ba annabi bai taba tambayan Allah yaushe kiyama za ta tsaya ba shi na ka ce suna ta maka tambaya kamar kai ma kana bin kwakwafinta ne ai ka annaka da'imu su'ali anha kamar ka dage ne kullum kai ma tambaya kake akai kace har yanzu ba maka bayanin kiyamar da ka tambaya bane to annabi baya tambaya wala ya'rifuna annaka la tas'alu anha su ba su san annabi baya tambaya game da kiyama ba iz arafta hududaka domin annabi shi ya san iyakarsa annabi sallallahu alaihi wasallam ya san iyakarsa wa ta'lamu ma huwa mukhawwalun laka annabi ya san ina ne aka sanya masa farfajiyarsa wa anta ta'rifu hududaka wa la tujawizuha ka san iyakokinka baka ketarawa wata rana annabi yana tafiya a cikin wani hadisin ummul mu'minin Aisha da Bukhari ya kawo wani balaraban ƙauye ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwala masa kira annabi ya amci ma sai kwala masa amsa sai masa yadda ya kira kaga annabi baya so ya halaka ne kar wance halaka a bisa jahilci ko innal ladina yabu aminene yabudduna aswatahum inda rasulullah ulaika alladhina imtahana Allah lahum bittaqwa kaga sai aka siffanta waɗanda suke sassauta muryarsa wajen annabi sallallahu alaihi wasallam su ne suke da amma waɗanda suke daga sautin su ba innal ladhina yaladunaka min wara'il hujurati aktharuhum la yaqilun to a cikin tambayar lokacin da mutum ya zo sun yi cewa annabi tambayoyi sai tambayo cikin tambayar sai tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa mata sa'a yaushe kiyama za ta tashi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kai tonka ma a laha tattalin mai kamata har kake yin tambaya kanta sai ce wallahi ni ban mata tattalin salloli masu yawa ko azumi masu yawa ba walakin ni uhibbullaha wa rasula ni idan ina kaunar Allah ina kaunar manzon Allah sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce almar'u ma man ahabba mutum ko yana tare da wanda yake so sahabbai suka ce ba mu taɓa jin daɗin wata magana da annabi ya faɗa kaman wannan ba saboda kullum suna fargaba cewa in an mutu an raba su kenan da annabi sai suka ji cewa ashe mutum yana tare da wanda yake kauna su kuma kaunar da suke ma annabi sallallahu alaihi wasallam kauna ta gaske kauna ta ittibai kuma ittiba'in al-ittiba'ul mutlaq shine ka'ida al-ittiba'ul mutlaq in annabi yace kaza ka bi kawai ba tambaya no question ka fahimta baka fahimta ba haka ne annabi ya ce so kaza kuma ka so shi kenan kin kaza kuma ka ki shi kenan ittiba'ul mutlaq to sai suka samu garanti cewa ashe suna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko bayan mutuwa Allah ka kara mana san manzon ka da biyayya gare shi Allah ka hada mu tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shine Allah subhanahu wataala yace yas'alunaka ka annaka hafiyun anha wato ka annaka da'imus su'ali anha wala ya'rifuna annaka la tas'alu anha id arabta hududak wa ta'lamu ma huwa mukhawwalun laka wa ma huwa mufawwadun ila rabbik ka san abin da aka sanya mana farfajiyarka kuma ka san abin da za a fawwala zuwa ga Allah wa huwa istihza'un bihim tamkanan yanzu an musu ba'a ne ai hum la ya'rifuna hududahum kama an nuna musu su ba su san iyakokin su ba wa anta ta'rifu hududaka wa la tujawizuha kai ku ka san iyakarka baka ke tarata kul ka ambata musu inna ma ilmuha inda Allah ilmin kiyama wajen Allah kawai yake walakin na aktharan nasi la ya'lamun amma dai da yawa daga cikin mutane ba san haka ba anna ilmaha inda ta'ala cewa ilmin alkiyama yana wajen Allah subhanahu wata'ala shi kadai ne la'annahum laysu mu'minin dan su ba mu'minai bane walidhalika don haka nan ne ma yas'alunaka an haske maka tambaya akai inna sa'ata ghaibun la ya'lamuha illa Allah gaibe ne da Allah ta'ala bai gaya wa kowa ba sai shi yana cikin mafatihul ghaib kamar yadda annabi ya ambata inna allaha indahu ilmu sa'a wa yunazzilu al-ghaytha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri madha nafsun madha taksibu gada wa ma tadri nafsun bi ayi ardin tamut inna allaha alimun hakim nan za mu tsaya insha Allah abinda muka faɗa daidai Allah ya tara mu Allah da ya ba mu ikon aiki da shi wanda muke kuskure muna roƙon Allah ta'ala ya yafe mana ya ƙara mana fahimtar abin da yake shine daidai subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk akwai yan uwanmu da ba su da lafiya muna roƙon Allah ta'ala ya ba su lafiya akwai alarma malam Abdullahi malam Abdullahi Aliyu ya kai mako biyu yana asibiti yana fama da ciwon kafa muna roƙon yan uwa so saka yi cikin addu'a wannan ne yake mu addu'a yace malam Allah ya saka maka da aljannar firdaus amin ya rabbal alamin Allah ya saka mu gaba ɗaya a cikin ta yace yana bar addu'a wajena da wajen yan uwa musulmi masu sauraron karatu yace jiyar zaldansa na jami'a na shekararsa ta ƙarshe na second semester ya fito ya sami 3.58 eh kuma a baya da yana da 3.11 ne don haka yake so a taya shi da addu'a Allah ya sa in yaje karban statement na result ɗinsa ya sami second class offer to ubangiji Allah ta'ala ya sanya in an hada records din gaba daya a samu abin da ake bukata na second class offer kuma ubangiji Allah ya sanya albarka a cikin karatun da aka yi Allah ya sa amura Allah ya sa ya amfanar da al'ummar musulmi baki daya